babu yanda siffar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsayuwa har kafafunsa suka kumbura sai da aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce babu jani na bisallar sun dina magana ne su babu kyamin nabi babu tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam min laili da dare a watan ramadan da kuma a waninsa irin siffar yadda yake tsayuwa a watan ramadan da kuma yadda yake a waninsa
قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره ya ba shi labari cewa ya tambayi Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta. Ƙaƙa siffar sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam take a watan Ramadan wato tsayi wanda yake da daddare a watan Ramadan ya yake yi. Faƙalat sai Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take.
Na, ma kana Rasulullahi الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا يزيد على
Manzala sallallahu alaihi wasallam baya kare. Da a watan Ramadan da awaninsa a kan raka'a goma sha ɗaya. Raka'a goma sha ɗaya yake yi da daddare. Yanda wannan ruwayar kenan ta zo. Akwai ruwayar cewa sha uku yake yi. Akwai wannan ruwayar ta cewa sha ɗaya yake. Dukkaninsu dai ruwayoyi ne waɗanda suka ingantattu tabbatattu. To, يصلي أربعا da farko yana yin sallah raka'a hudu لا تسل عن حسنهن وطولهن kakkace za ka tsaya tambayo daga irin yadda yake kyautata su da daɗe wanda yake a cikinsu abin ya wuce duk yadda za a faɗa ma
ويصلي sannan أربعا bayan nan ya sake wasu raka'a hudu لا تسل kakkai tambaya daga kyansu da tsawonsu yana kyautata su yana tsawaita su
ويصلي ثلاثا sannan ya sallah raka'a uku wato har wutiri kenan
فقالت عائشة Aisha Allah ya ƙara da a gare ta tace قلت يا رسول الله tace ya Rasulullahi أتنام ashe kakan yi bacci kafin kai wutu kira kafin a ce kayi wutiri fakala manzo Allah ce ya Aisha ya Aisha إن عيني تنامان idanuna ne suke bacci amma zuciyata ba ta bacci
لا وامر بالمثنى لا يغنى سعيد المسامي قال اخبرني عن عائشه رضي الله ya عنها aka bar ga Aisha Allah ya ƙara da a gare ta kalat Aisha tace ما رايت ban taba ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana karatu a wani abu daga sallar dare a zaune lokacin da duk zai karatu a tsaye yake karatu
حتى اذا كبر har yayin da tsufa ya fara riskar manzo sallallahu alaihi wasallama an ce ya rage shekara ɗaya da wafatinsa wannan ya faru ne ya rage shekara ɗaya da wafatinsa to manzo Allah sai koma yakan yi karatu daga zaune wato wa- wajen tsayuwa sai yakan zauna
فاذا بقي عليه من السوره ثلاثون او اربعون idan surar da yake karantawa ya rage kamar aya talatin ko kamar aya arba'in ya kai ƙarshen surar قام sai ya miƙe tsaye فقراهن ya karanta su a tsayen ya karanta su a tsayen ثم ركع sannan ya ruku'u wato ashe kenan tsawaita karatun ya nan wannan aya talatin ko aya arba'in ya rage ne ya rage ɗan kaɗan to wannan hadisin imam muslim ma ya ruwaito shi babu farar da wuri billahi والنهار babu faralar tsarkaka dare da rana mutum ya zauna da alwala ko da dare ko da rana
لا يصابون من الطريق حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ya kafa daga abi hurairah Allah ya kara yadda a gare shi أن النبي صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم قال لبلال ya ce da sayyidina bilal me masa me masa kiran sallah
inda salatin fajari yayin sallar asuba ya bilalu wato an faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallama duk bayan sallar asuba yakan fuskanci sahabbai ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya yi mafarki daren nan da ya wuce in akwai wanda ya yi mafarki sai ya faɗa manzo Allah sai ya fassara wannan mafarkin to a wannan daren manzo Allah bayan an yi sallar asuba sai manzo Allah ya ce kai bilalu حدثني بأبدا عمل عملته وانا إسلامي ina so ka faɗa min wani aiki ne wanda kai a musulunci kake ganin ya fi kafi sa rai a cikinsa a wajen samun lada a wajen Allah. Wani aiki ne kai tun daga musulunta ka zuwa yau wanda kake ganin wannan aikin kafi sa ran ka samu lada a kansa a wajen Allah. Abin da ya sa na tambaye ka wannan tambaye in ji manzo sallallahu alaihi wasallam na ji takawa takalman ka ne a gabana a aljanna jiya ne mafarkin kana gabana a aljanna na ji kana takawa na ji muryar takalmanka a cikin aljanna sai bilalu ya ce ni dai kan ban yi wani aiki ba da na fi sa ran samun lada a kansa fiye da cewa ni ban taɓa alwala ba alwala a sa'ar dare ne ko rana sai na yi sallah da wannan alwalar abinda Allah ya kaddara zan sallata duk alwalar da ne sai na yi sallah ko kaka dai yadda Allah ya kaddara in an kaddara raka'a biyu raka'a biyu raka'a hudu raka'a hudu raka'a shida raka'a shida kenan kuma hadisin yake nuna da shi kenan shi bilalu mai kula ne da alwala ya sa dan sallar alwalarsa ta warware sai ya tashi ya sake yin alwala don ya sake alwalar sai ya nafila sai ya nafila to قال أبو عبد الله buhari ya ce دفن عليك ma'anar dafana alaika يعني سحريك yana nufin motsa wata kalmanka ƙarar motsa wata kalmanka
باب ما يكره من التشهير في العبادة babu abin da ba a so a wajen tsanantawa a ibada kan ba wa tsanantawa kan wajen zuwa da ibada har ya zo ya kosa
حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث عن عبد العزيز bin suhaibin عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga فإذا حبل ممدود بين الساريتين sai ga wata igiya an miƙe ta tsakanin al'amudai biyu daga al'amudan masallaci manzo فقال Allah ya ce ما هذا؟
wannan wata igiya ce wannan fa igiya me ce ce قالوا sai wanda suke wajen هذا suka حبل ce زينب ai wannan igiya ce ta Zainabu yan jahashu فإذا افترقت idan fa za fata rat idan ya zamo ta ga ta yi nau- rauni تعلقت sai ta kama igiyar dan kar ta zauna ta ci gaba dai da ibada قال النبي sai صلى manzo Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا kada ku sake ɗaura wannan igiyar يلوه ku kwance يصلي أحدكم الشهر.
abin da ake bukata ɗayan ku yi sallah sanda yake da nishaɗi a game da yin sallah
فإذا فترى idan ya ji kasala فليسكت ya zauna قال ya ce وقال عبد الله a بن Bu- مسعود buhari ya ce عما ليس du'a. aisha ta ce wato wannan hadisin za a ɗauka muttasili ne نعم yau saboda buhari ya karɓa daga abdullahi bin masalamata yasa eh, yanda iraki yake faɗa alfiya kenan alfiya su tarihi a mallazi bi shehi a zabi kala fakazi an anati ka hadasin ma'azifi نعم yasa wannan hadisi muttasili ne نعم Eh,
قالت aisha ta ce كان عندي امرأة akwai wata mace a wajena daga banu asadi فدخل علي رسول الله Allah صلى sallallahu alaihi wasallam ya الله عليه وسلم shigo gare ni فقال من yace هذه؟
wannan kuma wace ce قلت فلانة yace da Aisha ai wanta ce لا تنام من الليل wato sunanta haula'u haula'u wadda san wato su abda dan fodo yake faɗa haula laha imra'atun yuqalu la tanamu eh, haula laha muqamu نعم macen da aka ce ba ta bacci sunanta haula'u wato ah, ita ba ta bacci da daddare ibada take kwana tana yi
نعم لا تنام من الليل فذكر من aka صلاتها ambaci irin yadda take sallah da daddare فقال wanda Allah ya ce ما ku kyale wannan magana عليكم ما تطيقون من الأعمال kullum abin da kuke iyawa na daga ayyuka kan ku ce za ku ɗora wa kanku ibadar da tafi ƙarfinku Allah ba ya ƙosawa har sai kun ƙosa har sai ku ku ƙosa Allah duk ibada da kai zai karba amma abin da ake bukata kakkai wadda har sai ka ƙosa
babu ma ya kuro min turki ya min lailin man kana ya kuma babu abin da ba a so mutumin da yake ya fara tsayuwar dare kuma ya dawo ya daina ba a son haka in an fara an ci gaba da yi shi yasa ko kaka za a yi yau ko raka a bibi za a ringa yi a ringa yi amma a dore ba a fara a daina ba ya ku wanda zai tashi gwagwagwagwa ishirin doye talatin amma gobe ya ki yin bibi kullum ya ce to na abbas bin husaini Mm.
ala hadathana wa bashir ala awza'i ha tahawilin wato
قال ibn mubarak abdullah ibn mubarak اخبرنا الاوزاعي قال يا يا بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن حمد بن قاسم رضي الله عنهما قال abdullah ibn amr ibn al-as Allah ya kara yadda a gare su yace قال لي رسول Manzala الله sallallahu alaihi wasallam لا ya ce ya ce da ni kai Abdullahi تكن من kakka الأولين.
yadda ka zamo irin wani كان يقوم الليل an ce wannan wani din da aka faɗa a nan malaman hadisi sun gama binciken su ba su gano wane ne ake nufi ba ya kasance yana tsayuwar dare فترك قيام amma الليل.
kuma daga baya daina tsayuwar daren
وقال هشام Mm.
حدثنا ابن علي عبد الشريعه قال حدثنا العزائي قال حدثني يحيى عن عمرو بن الحكم وقال قال حدثني ابو سلمه مثله وتابعه عمرو بن ابي سلمه عن wato kuma العزائي hadisin da ya gabata amruna ali salama ta yi masa mutaba'a shi ma dai daga auzahi wanda wannan ruwayar mutaba'a nan muslim ya kawo ta da isnadi cikakke
باب Mm.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو ta بن- nuna ya nata ake nufi عن عمرو ya karo daga amrin da dinari عن ابي العباس Mm.
قال سمعت عبد الله بن عمرو مم.
رضي الله عنهما قال Mm.
قال للنبي صلى الله عليه abdullahi bin وسلم al'as Allah ya kare da gare su ya ce manzo Allah ya ce da ni ألم أخبر أنك تقوم الليلة ba kai ne aka faɗa min cewa kana kwana sallah ba kana tsayuwar dare وتصوم النهار kuma kullum da azumi kake tashi قلت abdullahi ya ce إني wani أفعل ce ذلك eh naka ina yin haka kan ya rasu da Allah
قال da Allah ya ce فإنك إذا فعلت ذلك kai فقد idan ka أنت.
ce za ka yi haka wata ra idanunka za ta shige ciki sai ya zama idanunka ba ta yi rashin lafiya a ce ka kwana sallah
ونتهنمتك na ranka sai ta gajiya ranka sai ya zama ta gajiya ta kosa da haka
وإن لنفسك عقل akwai haƙƙi ga kanka wato wannan inna ɗin sunanta an shafi wa innahu lamarin da sha'anin linafsika haƙƙo yamla min linafsika haƙƙo ɗin shine labarin inna shine labarin inna Eh, ولأهلك حق kuma iyalinka suna da haƙƙi a kanka
فصوم shi yasa wata ran kai azumi ba ka ce kullum sai ka tashi da azumi ba wa a- eh, wata ran ka tashi ba azumi وقم wani wakacin na dare ka tsaya ونم wani wakacin kuma na dare ka yi bacci amma ba ka ce kwana za ka yi kana sallah ba
باب فضل من تعار من الليل babin farkon wanda ya tashi ya farka da dare فصلى babin fifikon wanda ya farka da dare ya tashi ya yi sallah
ناصر قد من الفضل Mm, قال أخبرنا الوليد mm.
عن الأوزاعي قال حدثني عمر بن حامد قال حدثني زنادة بن عدي أمية.
قال حدثني عمر بن ثابت مم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
ya kaba قال daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce من تعار من wanda الليل ya farka da daddare قال ya ce la ilaha illallah wa daula sharika la dawal mulku wa dawal hamdu wa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ثم قال sannan kuma wato a ruwayar nasa'i da ibnu mada da ibnu sani anan akwai karin aliyil azimi Eh, to sannan bayan ya karanta wannan sai kuma ya ce اللهم اغفر لي ya ubangiji ina roƙonka ka gafarta min kai min gafara أو دعا ko yi addu'a واستجيب to lalle kan za a amsa masa lalle kan za a amsa masa wanda duk yayi wannan فإن توضأ wato abin da galibi a yanzu yake gagarar mu galibi da mutum ya farka sai kuma ya ta sake sake me za a yi ne gobe Eh, da me aka kwanta ne yaya ko kaza da kaza a maimakon ga abin da mutum zai yana farkawa ya ce inda cewa aka yi fakala yana farkawa kawai sai ya faɗa domin fa litta aƙibi litta tini wata aƙibi ba litta ra'i ba yana farkawa bai tsaya wasu sake-sake ba a'a sai ya faɗa to fa in tawarra idan ya alwala إلى الصلاة za a karɓi sallarsa
ما يقول بخير قال حدثنا الليث عن موسى عن ابن شهاب قال أخبرنا الحيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ya ji a bamu rera Allah ƙara da a gare shi وهو يكتب Yukas yana bayyanawa wato amma wajen da yake gargaɗi inda yake yin gargaɗi fi ƙisassihi akwai kuma ruwaya ruwaya yuniniya nusa yuniniya fi ƙasassihi da fatahar ƙashi to وهو يذكر yana ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama إن أحدكم wani dan uwa naku لا يقول رفث baya faɗar maganar da take yasasshiya يعني بذلك عبد الله بن رواحة Eh, abin da yake nufi da wannan shine Abdullah ibn Rawahata Abdullah ibn Rawahata ɗaya daga cikin mawaƙan manzo sallallahu alaihi wasallam waƙar da yake ce ba manzo Allah ashe ba yasasshiyar magana ba ce shi yasa na baya ma masu koyi da shi masu yaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce suna zuwa da yasasshen magana ba ko yasasshen aiki aiki ne tabbatacce wadda sunna ingantacciya ta tabbatar ya zama da za a ce da shi ai ga wani gwanin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi oh dini yanzu da su ga manzo Allah to bai san addinin ba ehem bai san addinin bane ehem gashi wannan sahabi mawakin manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce magana da yake faɗa ba ya fashiyar magana ba ce to إلى رسول الله ya tuno kitabahu idza min al-fajr sa'id a ranar guda ba da al'amam أن ما قال واحد يبيت يجافي دمه عن فراشه ثلاث المشركين المراجع وفي نار الله من الله صلى الله عليه وسلم ينا رايي أتكمه ينا كرنت لتافن الله lokacin da wanda ya abin sani na daga alfijir mai haske ya bayyana أرانا الهدى nan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shari'a بعد الأمان bayan da muna kan makanta قلوبنا بالإيمان zukatanmu albarkacinsa sun zama masu sakankancewa أن ما كان واحد cewa duk abin da ya faɗa abu ne wanda ba makawa zai afko don Allah yana kwana yana nisanta haƙarƙarinsa daga shimfiɗarsa lokacin da wajen kwanciya yi nauyi ga kafirai suka kasa bari lokacin da waɗanda suka kafirai suka kasa barin gurin kwanciyarsu a ce mummuni bai kamata a ce tsawon dare bai- ya kasa barin wajen kwanciyar ba domin sifa ce ta waɗanda suke kafirai aka faɗa to ina mummuni ina haɗa sifa da sifar wanda take wa- sifa wanda take ta kafirai shi yasa wanda yake cewa shi kan ya tabbatar kan nesa yake da wajen Allah. Me yasa yake ganin kansa haka saboda kwana yake jugar baccinsa Eh, a rani karka- baƙi da dare karkaro balhima wa kan nusibat lizza'ini na khiyamu alamatu bu'udi kula laili ya na'imun wa gairi yara annal manama haramu ya ce ga shi an kafa rumfuna na taron matafiya wanda suka rushe Allah Allah ga shi an kafa rumfuna na taron su Eh, amma ni ina ina nesa ina nesa yace alamar cewa ina nesa kwana nake ina shirgar bacci alhali waɗanda suke na kirki suna ganin cewa a ce sun kwana suna shirgar bacci abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba to هذا هو قيلون وقال له مس المتابعة وقال الزبيدي أخبرني الزبيدي عن سعيد والحرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم النعماني قال حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Abdullahi Umara Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce, رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
Na gani na yi mafarki a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kai ka ce ga wani yanki na alhariri mai kauri a hannuna.
فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا دارت إليه Ya zamo ba na ba inda nake son in gani a aljanna sai alhariri dan ya tashi da ni ya kai ni wajen.
ورأيت Duk inda na yi sha'awar in gani aljanna sai in ga alhariri nan ya tashi da ni ya kai ni wajen. In na yi kallo na yi kallo na yi sha'awar in ga wani wajen sai alharirin ya sake tashi da ni. Wani aiki ne mafarki na gani a wannan mafarkin أن اثنين أتياني kamar waɗansu mutane biyu sun zo wajena أرادا أن يذهبا بي ilan na suna nufin wai sai sun kai ni wuta.
فتلقاهما ملك Sai wani mala'ika ya tare su فقال ya ce da ni لم ترى kakka ji tsoro هل يا عنه ya ce da waɗannan wanda suka zo wajen na kai ku kyale shi ku kyale shi فقد سرهم فسأل النبي صلى الله عليه sai وسلم na- إن ya- كانوا Abdullahi bin يعلمون.
Umara sai ya faɗa wa ‘yar uwarsa Hafsatu na ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita wannan mafarki nasa ita kuma Hafsatu sai ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin nan na ɗan uwanta Mm.
ta ɗaya daga cikin mafarkin nasa guda biyu قال النبي صلى sai الله Allah sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya ce لي ورجل عبد da الله Abdullahi mutumin kirki ne Abdullahi bin Umara mutumin kirki ne لو كان ina ma a ce yana yin sallah da daddare ina ma a ce yana yin sallah da daddare كان عبد الله رضي Abdullahi الله عنه Umara da aka يقول faɗa masa maganar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ba daren da ba zai sallah ba
وكانوا لا يزالون يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا tsarin sahabbai shine duk mafarkin da suke suka faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam
انها في ليله الصالحات من العشر الاواخر da cewa sun yi mafarki an nuna musu cewa lailatul qadari a daren sha bakwai ne daga goma na ƙarshe daga watan ramadan قال النبي صلى na الله zala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ارى رؤياكم na ga duk mafarkin da kuka yi حتى وقعت ta dace a kan cewa lailatul qadari dai a goma ƙarshe ne daga watan ramadan ومن كان متحريها wanda zai kirdade lailatul qadari ya فليتحرها من العشر kirdade ta a الاواخر wata a goma na ƙarshe daga ramadan ke mafarki yana da asali a addini Na'am.
mai cewa ai mafarki baya zuwa da komai ko ba a bai san addini ba ne irin mafarki yana zuwa da abubuwa da yawa Eh, ma- an yi mafarkin kiran sallah aka tabbatar da kiran sallah an yi mafarkin cewa lailatul qadari a goman ƙarshe ne manzo Allah ya ce to a kirdadi lailatul qadarin a goman ƙarshen نعم to باب المداومه babu على ɗorewa الخير sun saraka ta البشري.
alfajir cewa a ringa kula da zuwa da raka'a ta alfajir abin da yanzu so da yawa samari musamman samari suke sakaci wajen zuwa da raka'a ta alfajir wani gani yake ma ya himma a ce ya yi raka'a ta alfajir ya zauna ko kaka ko minti ɗaya ne ko biyu ya ambaci Allah kafin a ce an yi ikamar asuba kamar shi ai bai more rayuwarsa ba wani wasu ma sai su alwala a maimakon a tashi a je a rakatar fajirin a tsaya hira ko abin da ya kama da haka Eh, wani sai zama wai a sannan ne zai kirkiri wanke baki wanke bakin da zai daɗe yana yi har sai an fara sallar asuba ya shiga sallar asuba da gaggawa ka aimi wanda duk dai wannan cutar kai ne yayin da abu ne wanda yake cutar kai to haddasana Allah عن ibn Yazid أبي يزيد عن موسى سعيد بن أبي حلومة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن كراج بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha Allah ya kare da a gare ta tace صلى النبي صلى Allah الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam العشاء Isha ثم صلى ثمان bayan sallar ركعات Ishar kuma sai sallar raka'a takwas وتسبيحة ركعتين ذلك ya raka'a biyu a zaune ركعتين بين النداء kuma ya raka'a biyu bayan an kiran sallah kafin a yi kama
لم يكن يدعوهما أبدا manzo Allah bai taɓa barin waɗannan raka'a biyun ba da yake bayan an yi kiran sallar asuba ko a halin tafiya ne ko da a halin tafiya ne
باب الزبعات على الشرك الأيمن بعد ركعتي الفجر babin a gida bisa tsarin jiki na dama bayan an yi raka'a ta ilfajari kafin a fita sallar asuba gidar da aka samu saɓani mai yawa tsakanin malamai a game da menene hukuncinta tsakanin waɗanda suke ganin aika rahiya ce ma saboda tsoron ka a kawo wani abu sabo a addini kamar masabar malikawa wanda su suke ganin wannan kishingidan ma ai karahiya ce don gudun ka a shigar da wani abu da za a ɗauka lalle lalle ne addini alhali ba haka hukuncin yake ba domin su a iyaka fahimtar su su malikawa wannan kishingida da manzo Allah yake yi bayan ya raka ta alfajir kafin ya sallar asuba yana yi ne saboda sallar da ya da daddare ya samu ya dan huta kafin ya sallar asuba akwai wanda suka fi kenan kuma gaba ɗaya ma sallar asubar ma bata inganta ba in ba a yi haka zahiriyawa ko satin zahiriyawa suna ganin gaba ɗaya sallar asuban ma ba ma ta yi ba in ba a yi wannan shishigilan ba tun da an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi to حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب على حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشه الله ya kare da a gare ta tace كان النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya وسلم kasance idan ya sallar raka'a ta alfajiri على الشرك yakan الأيمن.
kishin gida bisa tsarin jikinsa na dama
باب من ترك صلاة الركعتين ɗin wato abinda ya sa yake kishin gida bisa na daman don kada yi- da- jikinsa ya nauyi inda wanda yake shingida wato baya shingida a bangaren hagu saboda in a wajen hagu ne kamar an danne zuciya duk da zuciya daga bangaren hagu take wannan sai ya kawo jiki ya ya nauyi tashin sai ya zama kuma ya so ya wuya Eh, amma a dama ne to zuciyar sai ta zama kamar an rataya ta a rataye take ba za a samu hutawa ba to ah, kuma abu dawuda ya ruwaito hadisi wanda ya fi fitowa fili ya faɗi maganar su shingiɗan nan wanda yake wasu malaman suka ce isnadin na ruwayar abu dawuda ala shar'i shekari ya zo musu sharaɗin buhari da musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum rak'atayn qabla subhi falyawtaji ala yamini idan ɗayan ku ya sallar raka'a biyu wadda ake kafin ai sallah asuba to ya kishi gida bisa tsarin jikinsa na dama to sai eh, marwanu na kan yake cewa to ai tun da tashi za a tafi masallaci ai ba ma sai an kishin gidan ba sai a tasa fahimta To, ah, ibn hazmin ya ce ai lalle wajiba ce wajiba ce amma aka ce ai umarni ba lalle yana zuwa don wajabci ba yakan zo don mandubanci wai za halaltun fasado wala na fazuruha duk wannan umarni ne amma ba lalle ai ya nuna wajabci ba shi yasa a ɗauki umarnin a nan bisa mustahabbanci Ehem, su a cewa an so ne a kishin gida Ehem, a- an so ne a kishin gida dan masudin shi bai san wannan kishin gidan ba shi yasa yake shi ma yana ganin kada a ce za a kishin gida to ah, wato amma aka ce wannan magana ta lam masudin za a ɗauke ta akan cewa wannan hadisin bai isan masa ba shi yasa to babu man ta haddasa ba da raka'atayn babu wanda ya tsaya hira bayan yayi raka'atayn fajr kafin ya salla asuba ya zamo shi bai kishin gida ba
حدثنا بشر بن الحكم على حدثنا سفيان على حدثني سالم ابو النبري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي annabi sallallahu alaihi wasallam كان اذا صلى ya kasance idan ya salla فان كنت مسلمه idan wato ya ya- idan yayi raka'atul fajr idan ina wasaki ido na biyu حدثني zai hira da ni kafin ya fita wajen sallar asuba
wa illa idan ko ba ido na bi ba yastaja'a sai yakan kwanta hatta yuzala bin salati har sai an sanar da shi cewa wakacin fitowa sallah ya yi
babu ma da ake ta ɗauri masana masana babin abin da ya zo cewa nafila ana yin raka'a biyu ne a yi sallama raka'a biyu a yi sallama wani zukar zalika an amarin an ruwaito wannan daga ammaru an ruwaito wannan daga ammaru buhari ya faɗi hadisin mu'allakin nan da sigar wadda take ba ta yanke ba cewa wai sau an faɗa to wa abi haka nan ma an ruwaito haka daga abu zarri wa anasi da anas bin malik zalil bin zaini da kuma jabir ibn zaidin wan- eh, wato abishasai wanda shi ba sahabi ba ne su wa'ancan guda uku da aka faɗa na farko duk sahabbai ne wannan ko shi ba sahabi ba ne wai kirma haka na an ambata ka daga kirma shi ma dai ba sahabi ba ne tabi'i ne da mazuri zuhuri so ko duk tabi'ai ne Allah ya kare da a gare su ala ya bin sa'id al-ansari ya hannu sa'id al-ansari malamin imam malik wanda ya wafata hijira ta 143 yake cewa ma da rasu a arabina ni ban ci malaman kan garin nan namu ba illa yusallimuna fi kulli sai sakin ko ka'idarsu a sallar nafila in sun yi raka'a biyu sallama suke ko da da rana ne ko da da rana ne
دسنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المعلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال jabir bin abdullahi ya ce كان رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da mu neman zaɓin Allah a duk wani lamari da muka fuskanta cewa duk wani lamari da muka fuskanta mu roƙi Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri a game da shi ما يعلمنا سورة irin yadda yake القرآن koyar da mu sura a Qur'ani يقول yana cewa da mu إذا أما أحدكم بالأمر idan ɗayanku ya yi nufin yin wani abu ko menene فليركع ya ركعتين yi raka'a raka'a biyu من غير الفريضة a raka'a sallar nan da zai ba wai sallah ta farilla ba a'a ya yi ta don wannan bukata ثم ليقل sannan kuma ya ce bayan ya yi wannan nafilar raka'a biyu اللهم ya إني ubangiji أستخيرك بإذنك ni ina neman ka zaɓan min abin da ya fi ina mai dogara da saninka وأستغفرك بقدرتك ina neman ka bani iko da ikonka وأسألك من فضلك ina العظيم roƙonka daga baiwarka wadda take mai girma فإنك تقدر ولا ubangiji أقدر kai ne mai iko ni ba ni da iko وتعلم ولا kai ne أعلم masani ni ba abin da na sani وأنت علام ubangiji kai ne masanin abin da yake koye اللهم يا إنك أبنجي.
تعلم أن هذا الأمر in ka san cewa wannan lamari da na fuskanta alheri ne gare ni a da- addini na da rayuwata ta duniya da ƙarshen lamari na ko ko cewa ya ajila abare magaggaucin lamari na da kuma wanda zai zo daga baya to ka kaddara wannan lamarin da na fuskanta gare ni ka kaddara in yi ka hore shi gare ni sannan kuma ka sanya min albarka a idan ko ya zamo ka sani ya ubangiji cewa wannan lamari da nake so in yi sharri ne gare ni a addini na cutuwa ce dangane da addini na ko ga rayuwata ta duniya da kuma ƙarshen lamari na ko ko cewa ya magaggaucin lamari na da majinkirtinsa ko Allah ina roƙonka ka juyar da wannan lamarin daga gare ni ni ma ka juyar da ni daga gare shi ka kaddara min alheri duk inda alherin yake sannan kuma ka yadda da ni da shi da wannan alherin da ka kaddara min ya ce ya ambaci bukatarsa ya ambaci bukatarsa to wannan hadisin wa- wato ah, nan gaba zai kawo shi a kitabun tauhid haka nan abu dawud ya fidda hadisin a kitabun salat haka nan tirmidhi da ibn majah haka nan nisa'i ya fidda hadisin a kitabun nikah shi yasa masu musulman nan shida duk sun fidda shi amma banda muslim to mm, عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم هذا كان سبيل الأنصارية رضي الله عنه قال ya ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, in ɗayan ku ya shiga masallaci, to kada ya ce zai zauna. Sai ya yi sallah raka'a biyu.
عن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ana sun malik ya ce, Manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu, من صرف sannan kuma ya sallama.
لا تقول بخير قال من ليس عن بخير عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Ya ce, ليس مع رسول na الله yi sallah tare Manzala sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu قبل الظهور kafin azahar.
ركعتين بعد Na yi raka'a biyu ma bayan azahar.
ركعتين Raka'a biyu bayan juma'a, raka'a biyu bayan magarba, raka'a biyu bayan isha.
قال آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Jabir Abdullahi ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه Manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce, هو يحكم alhali yana hukba ranar juma'a.
إذا جاء Idan أحدكم ɗan ku ya zo juma'a, والإمام يقول alhali liman yana huduba
خرج ko ko liman ya riga ya fito يصلي ya ركعتين sallah raka'a biyu
لا أقول عيني قال حدثنا يوسف wato wannan shine hujjar ah, hanafiyawa da shafi'awa da hanabilawa da suke ganin cewa ko da an sami liman yana huduba ah, a zo da tahiyyatul masjid illa iyaka a takaita a yi a gaggawan yi malikawa ku suke ganin cewa ai tunda wasu dalilan sun nuna sauraron hudu ba wajiba ce kai ya fi masjid ko nafila ce to ai ba a barin wajibi dan a zo da nafila to haddasana abu nu'amin suke ganin kamar wannan wa a- wato magana ce tabbatacciya amma wata ko waɗansu dalilan sun yi mu'arara da ita yasa sharaɗin ko ai aiki da nassi shine ya zamo ba wani abu da ya yi mu'arara da إن شاء الله تنفوت ويكي فدا الفير الفير الأصول والشرع في النقلية صحة السند التالي من غير كاده ولد وأن يرى مستريح الدلالة في حكمه نزيد ذا إجمالا وأن يكون مستمر الحكم أي غير منسوي لغ- لأهل العلم وأن يكون راجحا جميع ما آرره yana so a nan suna ganin wannan ingantacce ne amma ga wasu dalilan sun yi mu'arara ya sa suke ganin sai a gane shi a yi riko da wancan dalilan to لا أقول عيني قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول يقول عمر رضي الله عنهما في an مسجده cewa Allahu Umara yana gida فقيل له aka ce da shi هذا رسول الله صلى الله عليه kai وسلم ka samu labarin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba قال sai Abdullahi Umar ya ce فقبلت sai na taho da sauri فاجد رسول الله صلى الله sai عليه maza na shiga Ka'aba na samu kafin in zo sai na tara manzo Allah ya riga ya fito daga Ka'aba واجد بلالا عند sai الباب na ga Bilal yana wajen kofar Ka'aba a tsaye فقلت يا yake بلال kai Bilal لا رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin Ka'aba قال نعم yace kwarai قلت nace فأين ina ne nuna min inda yake قال بين هذه yace tsakanin wa'annan al'amuran guda biyu ثم خرج sannan ya fita daga Ka'aba ya yi sallah raka'a biyu a gaban Ka'aba قال ابو عبد الله Buhari yace قال ابو هريره أبو هريرة رضي الله يقول عنه الله قال قال إذا أجريت صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya kula da raka'atayn duha
وقال اتبان جدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إتبان بن مالك وأبو بكر يتي.
رضي الله عنه manzo Allah ya sanno ko ya zo gidana tare da Abubakar Allah kare da a gare shi بعد ما امتد النهار bayan rana ta daga وصحبنا sai وراءه sahu bayan sa ركع ya ركعتين raka'a raka'a biyu
باب الحديث بعد صلاة الفجر babin a za a yi hira ko a yi magana bayan an raka'a ta fajr ne kafin a yi sallah asuba
لا علي بن عبد الله على حدثنا سفيان على ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam كان يصلي ya ركعتين kace yana yin sallah raka'a biyu bayan fitowa alfijir وان كنت مستيقظه in ido na biyu حدثني zai yi hira da ni kafin ya fita sallah asuba والا idan ko ba ido na biyu ba sai فجاء ya shingida kafin ya fita sallah asuba nace wato Ali ibn Madini yace nace da Sufyan ibn Uyayna ta انما قوم wani a cikin malamai shine Imam Malik imamu malik yadda yake dara kuni ya fidda shi ya ruwaito cewa raka'a ta da fajiri ne قال الصيام gano yadda take ware kuwa ai haka ne in
باب ya raka a talfajirin ne in aisha idan ta biyu sai ya hira da ita kafin ya fita masallaci in ko ba idan ta biyu ba sai ya kishin gida babu باب الأوجر أكل الفجر babun kula da raka a talfajiri ومن سماهما تطوعا da wanda ya kiran su cewa sallah ce ta nafila
حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace لم يكن النبي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب.
أشد منه تعودا bai mafi tsananin kula ba su wata sallah ta nafila على ركعتي fiye da الفجر kuɗin da yake da raka a talfani zalla duk na fulfili ba wanda ya fi kula da ita irin raka a tayin fajari
باب ما يقرأ في babin ركعتي abin da ake karantawa da shi a raka a tayin fajari
عن عبد الله بن يوسف مم.
قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت aisha Allah kare da gare ta tace كان manzo Allah رسول الله sallallahu alaihi صلى الله wasallam عليه ya ce وسلم yana يصلي sallah da daddare ركعة ركعة raka a goma sha uku ثم يصلي sannan إذا kuma ya سمع نداء sallah idan ya ya ji ya raka a biyu in ya ji an yi kiran sallah asuba ركعتين raka يعتكف ne فيه.
sauƙaƙa
حدثنا معمر بن بشار قال حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن- عن عمته wato wannan cewa sauƙaƙa shi ya sa malikawa suka ce a takaita kenan bisa fatiha ba sai an karanta wani abu ba amma akwai ruwaya da ta zo cewa manzo Allah yana karanta kula ayyuhal kafirun a raka'a ta farko kul huwallahu ahad a raka'a ta biyu akwai kuma ruwayar wadda Abu Dawud ya ruwaito cewa a raka'a ta farko a ce amanna billahi kuma unzila alaina raka'a ta biyu kuma a karanta rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula نعم to حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت amratu tace ya ta karbo daga Aisha Allah kare da gare ta Aisha tace كان النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance آه.
tahawili حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى أبو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha tace كان النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم kasance يخفف yana sauƙaƙe ركعتين من الليل raka'a وركعتين biyu da yake yi kafin sallar asuba حتى إني لا har أقول nakan ce هل قرأ بكم الكتاب kai ya karanta fatiha ma ko bai fatiha ba Kai, ko bai fatiha ba duk wanda yana cikin hujjojin malikawa na cewa a tsaya kan fatiha kadai kalan da sun tashi abuwa ta da wuce ko